من يهده الله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na lahadi 16 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ce daidai da 16 ga watan uku miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba zama a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin waɗannan kwanaki masu tsada na watan ramadan domin ainihin wato yin tarjamar wasu daga cikin ayoyin alkur'ani Allah cikin yaddarsa da kaddarawarsa ya ba mu ikon dawowa yau domin ci gaba daga inda muka tsaya muna nan dai a cikin suratu ali imran a inda jiya muka ji kissar nana maryam a game da wato shirye-shirye da kuma share hanya da Allah maɗaukakin sarki ya fara yi game da ainihin wato zuwan annabi Isa alaihi salam. To mun ji abin da ya faru jiya an kuma yi mata bushara cewa za ta haifi ɗa nagartacce kuma ɗa wanda yake Allah ta'ala ya ba shi abubuwa da yawa wanda mun ji wasu daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki wa annabi Isa na baiwa da mu'jiza za kuma mu ji wasu daga ciki a yau insha Allah da haka za mu tashi daidai faɗin Allah ta'ala wa rasulun ila bani Isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ممتاز Allah madaukakin sarki ya ce wa rasulan kuma Allah ta'ala zai sanya shi ya zama manzo ila bani Isra'il zuwa ga banu Isra'ilawa anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum zai fada musu zai dinga ce musu tabbas babu kokonto na zo muku da wata alama daga wajen ubangijinku na zo muku da wata mu'ujiza daga wajen ubangijinku anni akhluqu lakum min at-tin lalle ni zan dinga wato mulmula dandan kuwa ko zan dinga mulmula ainihin wato abin nan wato at-tin wato tabo ko yumbu bisa kama da sufa irin ta tsuntsu yanda ka san yara suna yin tukunya ko su yi taɓarya ko su yi abinan turmi da dandan kuwa ko laka to Allah maɗaukakin sarki cikin mu'ujizar da ya yi wa annabi isa yana iya ɗaukan dandan kuwa ko ya ɗauki laka ya kwaɓa in ya kwaɓa ya yi wato ya suranta ta da sura irin ta tsuntsu ya ce fa'amfuku fihi sai na yi busa a cikin wannan wato mulmulalliyar wato taɓo ɗin da na yi san'anta ta na yi ta kamar sufar tsuntsu fa ya kono tsairan bi izinillah sai ka ga ya zama tsuntsu da izinin Allah wa ubri'ul akmaha daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi min yake cewa ina warkar da al'akmaha wanda aka haife shi makaho shi ne al'akmaha ina warkar da wanda aka haife shi makaho wal abarasa ina warkar da mai cutar albaras wa uhil mauta ina raya matattu bi idinillah amma duk da izinin Allah wa unabbi'ukum cikin abinda Allah madaukakin sarki ya sanya ko ya bani kuma sannan ina iya ba ku labari mimma bima ta'kuluna game da abinda kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da kuma abinda kuka ajiye a gidajenku inna fi zalika lalle a cikin hakan la'ayatan akwai wata aya akwai wata alama lakum da za ku gane in kuntum mu'minina in har kun kasance masu imani wa musaddiqan sannan Allah madaukakin sarki ya kuma sanya ni in zo muku a matsayin mai gaskatawa shine musaddiqan mai gaskatawa lima baina yadayya ga abin da ya gabace ni min at-taurati na at-taura wa li uhilla lakum kuma in halatta muku ba'd alladhi hurrima alaykum wani bangare na abin da aka haramta muku waji'tukum kuma zan zo muku bi ayatin min rabbikum da aya daga ubangijinku fattaqullaha don haka ku kiyaye dokokin Allah wa a tsi'un ku kuma yi min ɗa'a. Inna Allah lallai ku sani Allah rabbi shi ne Ubangiji na wa rabbukum kuma shi ne Ubangijinku fa'abuduhu don haka ku bautata masa, ha za siratun mustaƙim wannan shi ne tafarki wanda yake madaidaici. wannan yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari game da annabi isa alaihi salam to kafin mu sake koma akan waɗannan ayoyi mu sake kallon yadda malamai suka fuffutar da ma'anoninsu in muka kalli ayoyin jiya Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin busharar da mala'iku suka yi wa nana maryam sun yi mata bushara cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ta ya tsarkake ta ya kuma tsarkake ta tsarkakewa ta biyu a ya zaɓe ta kai afuwan zaɓa ta biyu akan sauran matan talikai wannan yana nuna mana cewa Allah maɗaukakin sarki wa rabbuka ya khluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum ma kana lahumul khiyara wato ubangijinka shike halittar abin da ya ga dama kuma a cikin halittar tasa ya zaɓi abin da ya ga dama ya fifita wani akan wani da haka wannan zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ainihin wato na na Maryam alaihissalam da haka duk wanda yake son zaɓin Allah mun ji irin tarbiyyar nana Maryam mun ji irin bautarta ga Allah mun ji irin yanda take yi wa dokokin Allah da'a wannan yasa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka ta ya bata wannan matsayi Allah madaukakin sarki ya zaɓe ta ya fifita ta akan matan zamaninta ba a samu wata mace mai falala da fifikon daraja a zamanin Nana Maryam ba irin Nana Maryam. To kaga wannan yana nuna mana cewa duk mutumin da yake so ya zama ya shiga cikin zababbun bayan Allah to yana da matukar muhimmanci ya zamanto bawa ne shi mai sallama wa Allah madaukakin sarki bawa ne shi mai miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah madaukakin sarki ya sake gaya mana cewa mala'iku suka ce ya ke Maryam, ki zama mai tsantsar ɗa'a ga Ubangijinki, kuma ki zama mai sujada, ki zama mai yin ruku'u tare da masu ruku. Wannan yana sake tabbatar mana da cewa duk mutumin da yake so ya samu kusancin Allah maɗaukakin sarki, to wajibi ne ya zama mai yi wa Allah maɗaukakin sarki biyayya, kuma wajibi ne ya zama to mai kula da sallah, sallolin farilla da sallolin nafilfili. wannan yana daga cikin abin da ke sa mutum ya zama zaɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To sannan kuma ayoyin sun sanar da mu cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah. Daga cikin abin da muka fa'idanta a ayoyin da muka karanta jiya, babu wanda ya san gaibu sai Allah, ko da annabawa ma ba su san gaibu ba sai abin da Allah ta'ala ya sanar da su. Gaibun da Allah ta'ala ya ga dama ya sanar da su, to wannan shi kaɗai suke iya sani wanda bai sanar da su ba babu wanda ya isa ya san wannan gaibin sai shi subhanahu wataala da aka mu fahimci wannan akwai ghaib am akwai gaib khas akwai keɓantaccen gaibu ni na sani kai baka sani ba da haka ni a wajena ba gaibu bane kai kuma a wajenka gaibu ne yanzu misali abinda nayi sahur da shi yau kai a wajenka gaibu ne baka san mene ba amma ni a wajena ba gaibu bane da haka akwai gaibu nisbi kenan an fahimta ko sannan akwai gaibu wanda yake mutlaq wannan kuma sanin sa sai Allah subhanahu wataala akwai wasu abubuwan da Allah madauki kamar wannan kissa tana na Maryam ai Allah ta'ala jiya ya ga mana zalika min amba'il gaib waɗannan dukkaninsu suna daga cikin labaran gaibu ashe duk wanda ya yi da'awar sanin gaibu to ya shiga gonar Allah subhanahu wataala daka babu wanda ya san gaibu sai Allah sai kuma abinda Allah ta'ala ya so ya sanar da wani cikin bayansa kamar yanda ya sanar da annabawa wani daga cikin gaibunsa shi yasa cikin addu'an nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu da wanda ya shiga cikin damuwa ya karanta ta Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق السيتي أو استأثرت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن wannan addu'a ce wanda annabi ya ce duk wanda yake cikin damuwa yana karanta ta insha Allah zai fita kaga daga ciki sai aka ce awista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda ko kuma abinda kake bance shi da sani a ilimin gaibinka kenan akwai wani gaibin da ba wanda ya san shi sai Allah da haka wannan aya tana nuna mana abinda ya faru na tarihi da kissar gidan Imran da abinda ya faru game da nana Maryam da abinda ya biyo baya lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya raye amma Allah ta'ala ya bashi labari da haka shi yasa kaga shi ba dan an bashi labari ba wannan labarin yana daga cikin labaran gaibu da ba lalle ya sani ba ba dan Allah ya sanar da shi ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam lokacin da annabi zakariya da shi da ƴan uwan maryam suke ta wato ja'in ja ko suke yin ƙuri'ar wane ne zai reni ita maryam kana nan tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da su a lokacin labari Allah ya bashi wama kunta ladaihim id yaqtasimun Allah yace kana nan tare da su lokacin da suke rigima da juna lokacin da suke jayayya wannan yana shi za a bawa renanta wannan yana shi za a bawa kula da ita kana tare da su baka na kana cikin su baka cikin su labari aka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin abin da muka fa'idanta sannan kuma mun ji cewa Allah madaukakin sarki yayi wa na Maryam bushara shi za suka ce babu laifi a dinga yi wa mutane bushara ta alkhairi duk lokacin da ka samu wani labari na alkhairi da zai samu wani mutum babu laifi ya zama kana daga cikin waɗanda na gaba-gaba wajen ko kiransa a waya ko zuwa ka same shi ka ce kai amma ina taya kamar na ce me ya faru ai na ji labari an sa sunanka cikin waɗanda za su je aikin hajji bana ina zaune na ji ana maganar an sa sunanka ina ma albushir Allah ya taya ka kaza kaza kaza misali wannan kaga albushir ko kuma an yi wa mutum haihuwa baya nan ka fara kiransa ka gaya masa kada masa albushir cewa kaza ko kuma wata damuwa ta da mutum ke cikinta an kawo ta an warware ta kan ya samu labari ka kira shi kai mai albushir to alhamdulillah abin nan dai da ake ta fama Allah ya kawo waraka yau ina zaune an samu waraka abin nan ya warware wannan babu laifi a yau mutum bushara da wannan domin kaga Ka'ab bin Malik irin abin da ya faru kenan shi yasa ya ce wanda ya masa wannan bisharan baya mantawa da shi lokacin da basu je yakin tabuka ba su so uku ka'ab bin malik da ainihin wato hilal bin umayya da kuma abin nan na manta abin nan wato na manta na ukun su na'am murara yawa akwai murara barakallahu fi da murara da hilal da ka'ab bin malik wayannan gabaki ɗayan su basu je yakin tabuka ba duk da ba su kaɗai ba ne ba su je ba amma tarihin abin da ya faru da su da ƙissar abin da ta same su sai ta fi shahara sai aka fi gane cewa su ne kamar su kaɗai ne ba su je tabuka ba amma da yawa ko waɗanda ba su je yakin tabuka ba wasu sun zo sun ba da hanzari ba na gaskiya ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su su wayannan mutane guda uku gaskiya su suka faɗa ka'ab da sauran wayannan mutanen guda uku me yasa ba ku je yakin tabuka ba suka ce ba komai ba ku da lafiya a kalau muke ba ku da abin hawa muna da abin hawa ba ku da halin tafiya muna da halin tafiya to su ne wayanda Allah ya ladabtar da su ce kar a sake kula su kar a kare musu magana har sai yanda hali yayi da haka wayancan guda biyun su tsofaffi ne sun manyanta da haka su sun daina fitowa ba kullun suna gida suna ta kuka ka'ab shine mai karfi mai matashi a cikin su shine yake iya fitowa yace yana zuwa masallaci yayi sallah amma ba mai kula shi cikin sa yace ya sha zuwa kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa sallama amma yace yana kokontan anya Annabi yana motsa leban sama da maimar da sallama kuwa yace kuma har zuwa yake kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada ainihin wato nafila amma sai ya lura in ya tada nafila Annabi yana dan kallon sa ta gefen ido amma da ya sallame zai kalli Annabi sai Annabi ya dauke kansa ba a yi musu magana ba sai da suka kwana hamsin ba a kula su toran da Allah ta'ala ya saukar da aya wa alal talatatin ladina kullifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima ra'ubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu lokacin da wannan aya ta sauka akwai wani daga cikin sahabbai shi ya dinga suka dinga rige-rigen zuwa yi wa ka'ab busharar cewa fa an saukar da aya an yafe musu yanzu shi yasa shi ka'ab din ke bada labari yace akwai wanda suka hau kan abun hawa suna ta gudu su je akwai wanda ya ga masu abun hawan nan za su riga shi zuwa sai ya hau kan wani dutse da ake kira dutsen sal'u sai ya kwalla da karfi dan ka'ab ya je yace ya ka'ab abshir yace yana jin wannan al-abshir din nan sai ya san alhamdulillah waraka ta zo mahallu shahid shine anna allaha yubashshiruka can biyahaya nan kuma annallaha innallaha yubashshiruki bi kalimatin min daka yana halatta ayiwa mutum albushir in wani abin farin ciki ya same shi ko wata damuwa ainihin wato ta yaye masa sannan a cikin wannan ayoyi da muka karanta Allah madaukakin sarki ya faɗi sufofin Annabi Isa wanda ita na na Maryam ita za ta ɗauki cikinsa ta haife shi ba kuma tare da uba ba da haka daga cikin sufar da Allah ta'ala ya gaya masa wajihi ne ma'ana mutum ne mai daraja a nan duniya mai daraja ne a lahira ɗaya na biyu Allah ta'ala ce wa minal muƙarrabi yana daga cikin makusantan Allah ranar tashin alkiyama na uku wa yukallimun nasa fil mahdi zai dinga yi wa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanin goyo to anan ba a faɗi me zai dinga gaya wa mutane ba amma a cikin suratul maryam an faɗi me ya dinga gaya wa mutane yana cikin zanin goyo inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wannan shine abinda Allah ta'ala ce wa yukallimun nas anan zai dinga yi wa mutane magana fil mahdi tun yana cikin zanin goyo kamar yadda muka yi ishara jiya cewa akwai wasu jarirai guda uku da suka yi magana suna jarirai daga ciki akwai annabi isa daga ciki akwai ainihin wato jaririn cikin kissar juraic wata kissa ce mai tsawo kissar juraic amma ba tsonikin ɗauko kissar ba amma cikin wannan kissar ta juraic shi juraic ɗinan wani bawan allah ne mai bauta salihin bawa ya keɓance kansa a cikin sauma'a wani ɗakinsa da ya killace kansa a gefen gari yake bautar Allah subhanahu wata'ala to wata rana sai Allah ya jarrabe shi da addu'ar mahaifiyarsa kasantuwarsa waliyi cikin waliyan Allah bai hana addu'ar mahaifiyarsa ta kama shi mahaifiyarsa ta ziyarci inda sauma'a ɗinsa take ta ƙwalla masa kira jurayit Jurayid bai amsa ba saboda lokacin da taje ya kabbarta sallah. Da haka sai ce ya Allah ummi wa salati. Ce ya Allah to ga mahaifiyata ta zo tana kira na ya Allah kuma gashi na tsaya a gaban ka ina sallah. In katsa sallan nan in amsa kiran nata ko kuma in fuskanci ganawa da kai in kyale ta. Sai ya zaɓi tun da yana gaban Allah Allah ta'ala zai wanke shi. Kawai sai ya ci gaba da sallah. a wata ruwaya an ce ta yi haka ya kai sau uku ko dai ta kira shi sau uku ko ta yi zuwa wajen sau uku duk sanda za ta zo sai ta tsara yana sallah to sai ta ɗauka kawai gawurta da ƙasaitar da ya yi ne yasa yake wulakanta ta da rena ta da haka sai ta yi masa muguwar addu'a ta ce insha Allah ba zai mutu ba sai zai yi ido hudu da karuwa ma'ana baki ne ta yi masa haka ta juya ta tafi wata rana an ce ana nan kawai sai wata karuwa su kuma ashe can cikin gari ana ta kullakullan ya za a yi masa sharri sai aka hada baki da wata fitacciyar karuwa a lokacin cewa ya za a yi tace ai ita ta san yanda za a yi sai ta zo ta tare a kusa da sauma'a din sa ta yi duk yanda za ta ta ja hankalin sa ina juraiji ya riga ya yi nisa cikin sha'anin Allah da aka bai saurare da bai san tana yi ba to a kusa da wurin kuma akwai wani makiyayi da aka yana kiwo suna zaune suna haduwa da wannan karuwa har dai abin da ya faru ya faru tsakaninsu da wannan makiyayin sai ciki tana samun ciki sai ta je ta ce ai juraiji ne ya mata wannan ciki aka je aka sanar da hukuma hukuma ta turo jami'ai aka zo aka bubbuge ɗakin bautar tasa aka kama shi aka tafi da shi ana zuwa aka ce ga abin da yashe ma sha a yake a bayan gari ashe kaza ashe kaza da haka da ƙarshe wannan kawo ta haihu da aka ce za a yanke masa hukuncin irin wannan mummunan aiki da ya aikata sai aka ce ya nemi izinin cewa yana so ya gana da mahaifiyarsa to da ya je ya gana da mahaifiyarsa ya nemi yafiyar abin da ta yi masa na baki kuma da ta yafe masa ya ce to shi kenan ba matsala yana dawowa ya ce ina jaririn da aka ce nasa ne aka ɗauko ɗan wannan karuwar a cikin tsumman goyo aka kawo shi yana zuwa aka ce ya zungure shi cewa ya babanka a nan wata karama cikin karamomin jurais ta bayyana yana cikin tsumman goyo ba a saba ganin haka ba a tari a al'ada yana taba shi ya ce kai yaro waye babanka sai yaro ya dinga ribile ya ce ai wani makiyayi ne to a nan aka sake tsinkewa da al'amarin jurais aka ba shi haƙuri aka ce za a je a sake gina masa guri na alfarma ya ce a shi wannan gurin nasa na ibada yadda yake so a mayan masa mahallu shahid dai wannan yana daga cikin jariran da suka yi magana suna jarirai kaga kaji na biyu kenan akwai annabi isa alaihi salam akwai kissa jurayt kissa ta uku shine ashabul ukhdud utila ashabul ukhdud ita ma tana da tsayi amma ita ma a takaice zan kawo ta dan in kawo mana mutane jariran guda uku da suka yi magana suna jarirai da aka a kissar ashabul ukhdud shi ma an yi wani sarki wanda mutanensa suke bauta masa kuma yana da malamai irin na fada ko ka ce bokaye masu yi masa duba to ko wani ƙwararren boka cikin bokayensa tsufa ya kama shi yana ganin zai iya kada ya mutu ba shi da wanda zai ci gaba da wannan aiki na bokanci ga shi wannan sarkin sai ce wa sarkin ka samo wani yaro da zan koyar da shi wannan bokancin ko da watan wata rana bana nan sai ci gaba da yi maka sai aka samu wani yaro aka ce ji a dinga koya ma wannan bokancin dan in wannan ya tsufa ko ya mutu shi wannan yaron ya ci gaba da yi wa sarki bokanci da duba da kuma ainihin wato tsafi to sai zama na yaron akan hanyarsa ta zuwa wajen boka sai yake haduwa da wani rabbani wani malami mai ibada wani mai bauta duk sanda ya zo wajensa sai dan zauna gurin wannan mai bautarsa dan yi hira ashe mai bautar yana kan addinin gaskiya ba akan addinin wannan sarkin shi wannan ainihin mai ibada yake da aka yi ja hankalin yaro sai yaro ya musulunta da yaro ya musulunta shi kenan sai ya zamana kullum ya taho daga gida kafin ya je wajen boka sai ya yada zango a ina a wajen wannan mai ibada sannan in ya baro wajen boka zai tafi gida sai ya sake yada zango a wajen wannan mai ibada sai kuma yake fuskantar kalubale kamar haka in ya zo daga gida kan ya je wajen boka sai ya tsaya a nan wajen wannan mai ibada sai bokan yake masa fada don me yasa yake dadewa in kuma ya baro wajen boka in ya zo sai ya dade wajen mai ibada in ya je gida sai ya mai fada me yasa yake yake dadewa bai dawo ba sai ya gaya wa wannan mai ibada sai ya ce to duk sanda ka taho daga nan zaka je wajen boka in ya tambaye ka me yasa ka dade ka ce a gida ne aka tsare ka in kuma daga can ka baro zaka je wajensa a gida aka ce me yasa ka dade ka ce da shine ya tsaye da kai ana nan wata rana ya zo zai tafi sai ya ga wata dabba ta tara hanya ta hana mutane wucewa sai wannan yaron ya ce to yau zan gwada imani na shin wannan mai ibadar ne akan gaskiya ko wannan bokan da wannan sarkin su ne akan gaskiya da haka sai ya ce sai ya zaro ainihin kibiya a cikin kwarinsa sai ya ɗana a jikin baka sai ya taɓe sai ya ce bari zai gwada sai ce barin harbi wannan in yi tawassuli da ubangijin da nake bautawa sai ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin yaro mana ubangijin da ya yarda da shi ubangijin wannan mai ibada sai ya harbi wannan dabbar yana samun ta kawai sai ta faɗi ta mutu shikenan sai mutane suka wuce sai labari ya yada a gari ai yaran nan ne kaza kaza kaza kaza abu har ya kai wata rana shi kansa wannan cikin yan majalisar sarki akwai wani wanda ya makarci sai ya ji labarin wannan yaron ai yana mawarkar da mutane yana kaza sai ya zo wajen sai ya ce duk abin da kake so zan baka kawai abin da nake so ka dawo min da gani na sai yaro ya ce ni ba na dawo da mutane ganinsu Allah ne mai warkar da mutane in ka yi imani da ubangiji na in roƙe shi ya baka ya dawo ma da ganinka ya ce ana yi imani sai yaro ya masa addu'a ya ce ya Allah ka damar da ganinsa sai idansa ya dawo yana gani to lokacin da wannan mai ibadar ya ji yaro ya fara haka sai ce to fa wannan al'amarin naka akwai jarabawa a ciki lalle amma abin da nake so da kai duk inda aka ritsa ka karka nuna da karka ce ni na koya maka ko ni na saka akan wannan hanya da haka wata rana dan majalisar sarki yana zuwa wajen sarki kawai sai ya ganshi da ido bude sai ce a wani yanzu kuma kana gani ya aka yi ne sai ce Allah ubangiji na ne ya warkar da ni ta kana da dama wani ubangiji ba ni ba ya ce a kwarai kuwa ai ni na gano gaskiya ya ce to za ka yi bayani aka dinga gana masa azaba har sai da ya nuna yara yaro shi ma ya zo farko shi wancan aka ce ya yi ridda ya bar wannan addinin yaƙi aka sa zarto a tsakiyar kansa aka yanka shi gida biyu shi ma yaro ya nuna wannan mai ibada mai ibada shi ma aka yi aka yi ta shi fa ya riga ya imani shi ba zai dawo da baya ba da haka shi ma a ƙarshe aka yanka shi saura yaro shi kuma yaro sai sarkin ya ce bari a yi wani sabon style ɗin azabtarwar yace a tafi da shi cikin wato abin nan cikin teku sai an je tsakiyar teku fadawa su yi masa barazana ko ya dawo daga addini nan ko a jefa shi da aka aka dauke shi sai da aka je tsakiyar teku sai ya ce Allahumma kafinihim bima shi'ita ya Allah kai mun maganin su da duk abin da kaga dama gaba ɗaya jirgin ya kife da su suka halaka shi kuma sai ya dawo yana dawowa sai sarki ce ina wa'anda na haɗa ka da su ce kafanihimullahu Allah ya mun maganin su aka sake a fusace aka sake cewa wasu su tafi da shi su hau da shi kan dutse mai tsawo idan ya bar addinin nan a shi kenan a kyale shi in bai bari ba a jeho shi daga saman dutsen shi ma sai da yaje aka tafi da shi saman dutsen sai wannan addu'a yace Allahumma Allahumma qfinihim bima shi'ita yace ya Allah kai mun maganin su da duk abin da kaga dama nan ma gaba ɗaya aka ce dutsen ya girgiza duk suka zubo suka mutu yaro ya sake gangarowa ya dawo yana zuwa sarki ya ce ah ina wanda na haɗa ka da su ya ce Allah ya mun maganin su sarki zai sake ɗaukar wani mataki ya ce ka gaba za ka iya kashe ni ba har sai ka na ka sai ka ɗauki umarni daga gare ni in kana so ka kashe ni zan gaya ma yanda za ka yi ka kashe ya ce ya zan yi kashe ya za a kashe ka ya ce ka tara mutanen gari gaba ɗaya a guri guda sannan ka sa a kamo ni ka sa a ɗaure ni a jikin dirka sannan ka ɗauki kibiya a cikin kwarina ka ɗana a jikin baka ka taɓe in za ka harba ka ce bismillahi rabbil gulab ka ce da sunan Allah Ubangijin yaro sarki ya sa aka yi kuwa mutanen gari gaba ɗaya suka haɗu bayan an yi haka shi kenan ya sa aka ɗaura yaro sai ya taɗe kibiya su ce bismillahi rabbil gulam yana harbin yaron sai ya same shi a wajen kai sai ya faɗi ya mutu sarki ce an yi magani an gama ya ashe bai san ya sare miciji bai sare ya kashe miciji bai sare kan ba sarki ya koma mutanen gari ashe su kuma suna amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mutanen gari suka ce duk mun yi imani da ubangijin yaro ashe shine ubangijin gaskiya sai aka zo aka ga sarki ai abin da kake tsoro da ya faru ai mutanen gari gaba ɗaya sun yi imani da ubangijin yaro to shi ne sai ya ce a tona ukhdud a tona rami akan wata hanya wadda ba wajen wucewa sai wannan ramin aka tona shi a rura wuta a ciki a biyo da mutanen garin gaba ɗaya ta wannan layin duk wanda bai yi ridda ya bar addinin yaron nan ba a jefa shi ciki aka yi ta jefa mutane aka yi ta jefa mutane to sai aka zo kan wata mata ita kuma tana ɗauke da jariri goyo a bayanta da aka zo sai take ta daddagewa ba ta son ta fada saboda uwa tausayinta da ɗa tana ganin yaro ne jariri to tana tunanin ya za ta ya za ta ƙarshe shi ma wannan yaron yana cikin wanda jaririn da ya magana yana yaro da aka sai yaro ya ce umma ba kan gaskiya kike ba ne ta ce akan gaskiya nake su kuma ba akan bata suke ba ta ce akan bata ta ce kawai ki fada to kaji jariri na uku wanda yayi magana yana jariri annabi isa wa yukallimun nasa kaji yana magana da mutane tun yana yaro kaga da aka zo ana ta ta baba akan ya akai aka haife shi ba ai aure ba ya aka haife shi ba san ubansa ba sai ce inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu har zuwa ƙarshen ayat da muka karanta ina fata an gane sannan banda wannan kuma wa kahla kuma zai dinga yi mutane wa'azi bayan ya girma shi yasa cikin wa'azin wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum har zuwa ƙarshe ya ci gaba da wa'azi kuma wa min as-salihin sannan abu na biyar yana cikin nagartaccen bayi to wannan bushara da aka yi wa na Maryam bushara ce wadda ta saba wa hankali ta saba wa al'ada ta saba wa al'ada ba a saba ganin mace ta haihu babu miji ba shi yasa take cewa anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar ƙala ka zalikin lahu ya khluku ma ya sha kaga a can sai aka cewa annabi zakariya saboda shi mas'alarsa babu shubuha sai aka ce kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha kamar haka Allah yake aikata abin da ya ga dama amma a mas'alar haihuwar annabi Isa dan kada a ɗauka Allah ne ko ɗan Allah ne sai Allah da ya zo nan sai ce kazalika kazalikillahu ya luku ma ya sha wannan ya tabbatar da annabi isa shi ma halittarsa aka domin shi Allah idza qada amran in ya zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil to wannan yana daga cikin abin da ya faru a rama ko zaka dan karanta mana wadhkur fil kitabi maryam na'am واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا na'am فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولنجعله آية ولم أك بغيا.
ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا sai me ya faru فأتت به قومها تحمله me suka ce قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا haka ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون haka na ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون barakallahu fi to kun ji faifan nan kamar kanun aka bamu a can kuma duk waɗannan ayoyin sun ɗauko matsalar tun daga farkonta abinda ya faru ga nana maryam tun daga labarin da aka bata da busharar da aka yi mata cewa za ta ainihin wato haifi ɗa wanda yake zaki da kuma irin yanda ta ga shi kansa mala'ikan da ya zo take neman tsarin Allah da ya janye daga wajenta ya ba ta guri in har ya kasance mai wato kiyaye dokokin Allah ne. A nan ya tabbatar mata da cewa shi ɗan aike ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mutum ba ne shi, duk da cewa ya zo mata a siffar mutum mai daidaitacciyar halitta. ya zo mata a siffar mutum mai daidaitaccen halitta shi yasa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai Allah ta'ala ya ba shi ikon ganin mala'ika da siffar mala'ika sau ɗaya ko sau biyu shi yasa ma- kafiran da suke ta cewa eh, da mala'iku aka aiko musu da za su yi imani Allah ta'ala ya ce bai taɓa yin haka ba saboda yanayin ƙarfin idanmu da yanayin shaksiyar jikinmu ba wanda za ta iya ganin mala'ika ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika jibrila a garu hira me ya faru razana yi dawowa gida yayi hankalinsa ya tashi yana zammiluni da siruni da haka shi yasa duk sanda mala'ika Allah zai aiko mala'ika yakan zo ne a siffar mutum shi yasa suka ce mala'ika jibril alaihi salam ya dinga zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kawo masa sako ko wahayi ta siffar mutane in ka cire wancan zuwan da ya kogon hira to ya dinga zo masa a siffar an ce wani lokaci yakan zo masa a siffar wani mutum wanda ba a san shi ba kamar yadda ya faru a hadisu hadisi na biyu hadisin sayyidina Umar hadisin Nawawi bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bata yawmin id dala'a alaina rajulun shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r لا يعرفه منا أحد كو حتى جلس ولا يرى عليه أثر السفر حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاجا أولا ملائكة جبريل ne domin daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tambaye su bayan ya ce ya Umar atadri man sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum da haka kaga sai yazo a sufa wani bako kyakkyawa mai farar shiga mai bakin gashi mai kyawun kama sai yazo a sufar bako amma ba wanda ya san shi yazo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon sai ya tafi wani lokaci an ce yakan zo a suffar wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira dahiya ko dihiya ibn kalifat al-kalbi yakan zo da wannan sufar kyakkyawan sahabi ne to wani lokaci mala'ika jibril yakan rikida ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a suffar wannan dihiya din haka in ka karanta alkur'ani zaka ji duk sanda Allah ta'ala zai aika mala'iku zuwa wani annabi sukan je ne a sufan mutane lokacin da suka je wa annabi Ibrahim alaihi salam a matsayin baki Allah ya faɗi haka cikin suratu Hud da wasu wuraren cikin suratu Zariyat Allah ta'ala ya faɗi cewa wannan bakin da suka zo su ma a sufan mutane suka zo kuma da suka zo a mala'a abin nan, annabi annabi Ibrahim alaihi salam shi ma da ya gansu ya yanka musu abin yanka ya gabatar musu da abinci sun kici ba wajen safi nafsi ya khifa qalu la takhaf sannan da suka je wajen annabi lot alaihi salam su ma a matsayin baki suka je mala'iku na ma suka je a sufan mutane ina fata gani don haka sai ita mana na maryam mala'ika ya zo mata a siffar mutum ya ce kuma na zo ne don in yi muki busharar cewa za a baki ɗa wanda yake tsarkakakke ba ɗan gaba da fatiha ba ne a'a ɗa ne tsarkakakke Allah ne yake so ya nuna cika ƙudurarsa a kan ɗanki. Don haka fahamalar bihi fanta ba zan bihi makanan kasiya. Tutun daga nan kawai sai kawai ta samu cikin annabi Isa. Malamai sun yi maganganu game da ya aka yi, Musa mala'ikan ya yi me ya faru ne ta samu cikin annabi Isa. Wasu sun ce da ɗaukan cikin da haihuwa ba wani lokaci aka ɗauka ba. wasu malaman tafsirin suka ce kuma an tashi sai da ya wata tara shi ma kamar yadda sauran jarirai suke yi sai da ta yi wata tara da shi makanan kasiyan wato ta tafi wani guri can nesa da inda mutane suke to a inda ta killace kanta din nan tana fama da cikin annabi isa shine fa aja ahal maqabu har zuwa lokacin da naƙuda ta zo mata ta haihuwar annabi isa to anan ta dinga kaico ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya tace kaico na ina ma kan wannan lokacin a ce na mutu na zama wata wadda tuni an manta da ni a tarihi kafin faruwar wannan abu Allah ta'ala ya ce a gaya mata wannan al'amari ne na Allah mai sauki qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وأنه هنا الأمرين أرجع أن زرت الشيء بشاورك أكيد ما با أرجع أن جمع shi yasa kaga da aka ji can karshe sai Allah ta'ala ya ce ya sake maimaita cewa in ya so yin abu kawai cewa yake kun sai abun ya kasance to na tsatsallake dan in an ji suratul maryam dai akalla ka san cewa nan kanun labarai ne amma ainihin labaran dalla-dalla sai an ji suratu Maryam. Alaramma ya karanta mana wuraren a dunkule suna can cikin suratu Maryam. Ran da Allah ta'ala sa aka je za a ji kuma yanda bayanin yake daki daki insha Allah. Allah madaukakin sarki cewa rasulan ila bani Isra'il. Bayan Allah ta'ala ya ce ya sanar da Annabi Isa rubutu, ya sanar da Annabi Isa alaihi salam rubutu wal hikma Allah ta'ala ya sanar da shi hikima. Allah maɗaukakin sarki ya sanar da shi hikima wasu suka ce hikima ana nufin sunna wasu suka ce hikima ana nufin fahimtar addini Allah ta'ala ya sanar da annabi Isa at-Taura da Injila wa rasulan ila bani Isra'il sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya zama manzo zuwa ga banu Isra'il qailan lahum kuma in yaje ya faɗa musu anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum ni na zo muku da wata aya daga Ubangijinku, anni ni dinnan akhluqu lakum min at-tin ina mulmula tabo ko yumbu a siffar tsuntsu fa anfuqu fihi sai na yi busa a cikin wannan yumbun ko lakar da na kwaba na ita da siffar tsuntsu in nayi busa fa yakunu tsairan aw ta'iran aw wata qira'a bi idnillah za ku gan shi ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah wannan abin da yake zai yi tabo tabo zai dauka yayi kamar siffar tsuntsu amma da yayi busa a cikin sai a gan shi ya tashi ya zama tsuntsu amma annabi Isa ya ce wannan mu'jiza ce da izinin Allah nake yin haka ba dabo bane ba siddabaru bane ba sihiri bane ba rufa'ida bane gaske ne mu'jiza ce an gane ko sai ya zama tsuntsu iyanan kuru-kuru ana ganin sa bi idinillahi amma da izinin Allah Allah bai ja'ala hadha mu'jizatan lahu wanda Allah ya sanya wannan ta zama mu'jiza ga Annabi Isa ala annahu arsalahu akan cewa fa ba shi aiko kansa ba Allah ne ya aiko shi domin ga wani abu da Annabi Isa yake ba me yi a cikin su an fahimta kamar yanda Bahaushe yake cewa in fitsari banza ne kaza ba ta yi mana in an ce ba haka bane wani shi ma ya yi lakar ya hura a ga ya zama tsuntsu mana shi ya yi haka kuma ya ce mu'jiza ce wannan Allah ya bashi ita dan a gamsu a yarda cewa manzo ne daga Allah wa ubri'ul akmaha yace daga wacin mu'jizozin da Allah ya baya wa annabi Isa ce ina warkar da al-abrasa al-akmaha afwan yana warkar da al-akmahu al-akmahu wasu suka ce shine wanda da rana yake gani amma da daddare baya gani wasu suka ce a wanda da daddare yake gani da rana ne baya gani shine akmahu wasu suka ce a al-akmahu shine al-a'asha mai gani dishi dishi wasu suka ce a huwa alladhi yuladu a'ma shine wanda bai taba gani ba a makaho aka haife shi suka ce wannan yafi kama yafi dacewa da fassarar kuma yafi nuna mu'jiza domin da yana dan gani ana gani dishi dishi kuma aka zo aka yi masa magani ya warke kaga mu'jizar bata fi fitowa ba fiye da a ce makaɗif ne kasan sun ce akwai makaho akwai makaɗif akwai makawarai ko yawa ko makaho wannan shi aka fi sani ko akwai makawarai ganin ne kawai baya yi amma Allah ya cika zuciyarsa da imani gashi makaho gashi hafizin alkur'ani gashi makaho gashi ahlus sunna gashi makaho gabin Allah madaukakin sarki a idan ne kawai baya gani amma warai zuciyarsa take wannan shine maka warai an gane ko saboda in zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba inji malam Ali na mangizariya an fahimta ko to akwai kuma makadif alan ga makantar zuciya ga makantar ido dif kenan wannan Allah ya raba mu da wannan makanta shine makadif malam idan a ɗinke kuma zuciyar ma ba alheri ko na sisin kwabo a cikinta a ɗinke take an gane ko to suka ce al'akmahu shine wanda aka haife shi makawo bai taɓa gani ba la'annahu ablagu fil mu'jiza domin wannan shi yafi kaiwa makura wajen nuna mu'jizar da aka ba annabi Isa kuma wannan shi yafi kaiwa makura wajen ƙalubale wal abrasa sannan yana warkar da al'abras kuturta wadda take dadda tsakakobi mutum gabasa ta riga ta gutsire annabi isa ya shafi hannun sai ya so sai su dawo yace yana yin wannan ne bi iznillah da iznin Allah wa uhyil mauta bi iznillah yace kuma ina raya wanda suka mutu matattu da iznin Allah yace yana kwance a cikin kabari annabi isa sai ya tashe shi da yawa daga cikin malamai suka ce kowane annabi Allah ta'ala cikin annabawa Allah ta'ala yana aiko shi da abin da ya dace da zamaninsa sai a kallin me yake ci a zamanin to sai a aiko annabi da mu'ujiza irin ta wannan zamanin suka ce kaga sai a aiko shi da mu'ujizar da baharatul absar wa hayyarat kamar annabi Musa alaihi salam kaga zamaninsa zamanin dabo ne zamanin sihiri ne zamanin tsatsuba ne an gane zamanin rufa'ido ne zamanin annabi musa lokacin da ya zo da haka da ya zamanto galibin mutanen zamanin annabi musa mutane ne da suka yarda da sihiri da kuma girmama bokaye da masu sihiri da Allah ta'ala ya tashi aiko annabi musa sai ya aiko shi da mu'ujizar da tafi ƙarfin abin da ido ya taɓa gani tana kiɗima dukkan wani masihirci su kansu masihirtan da annabi Musa ya zo da mu'ujizarsa su ma ruɗewa suka shi yasa da suka tabbatar da cewa kai wannan mu'ujizar wannan abin da annabi Musa yake yi ba daga shi bane domin ai su bokaye ne sun san su irin yanda suke yin nasu na annabi Musa nasa ba irin nasu bane da yawan su ai din mika wuya suka yi suka musulunta وولقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون yawancin su watsar da wannan tsatsuba suka yi suka jefar da duk wayannan kayan tsafin suka yi imani da Annabi Musa saboda sun gano su suna da ilimi na sihiri wanda ya san abu wato shi yafi gano sirrin da ke tattare da abu yanzu su da suke masihirta ne da ya zo musu wa ja'u bi sihirin azim haka Allah ta'ala ya ce amma da ya zo musu sai suka gane kai nasa ba irin nasu bane nasa ba sihiri bane da haka sai suka miƙa wuya to in kuka duba lokacin annabi isa alaihi salam shi kuma zamani ne na likitanci wa yake wa ake in ba da lafiya wajen wa ake zuwa likita wa yake tiyata likita ina fata an gane in an kamu da cutar fata akwai likitan fata akwai likitan ido akwai likitan kaza to lokacin annabi isa shi kuma lokaci ne zamanin adibba an ce zamani ne na likitoci wa ashabi ilmi dabi'a mutane ne ƙwararru wajen ilimin physics shine ilmin dabi'a ƙwararru ne a physics to shi sa faja'ahum min al-ayati sai ya dinga zo musu da mu'ujizar da bima la sabila li ahadin ilayhi illa an yakuna muayyadan min alladhi sharra'a shari'a sai zama ba su da zabi duk wanda takamarsa irin wancan ilimin na likitanci to annabi Isa yana yin irin abin da likitoci ba sa iyawa duk wanda yake ganin ya kware a ilimin physics to ga wani abu da annabi Isa yake yi shi ba wani ilimin physics wani ilimi ne daga Allah madaukakin sarki yana yin abin da ba sa iyawa an gane ko domin wani likita ne saboda tsabar kwarewarsa a likita a ga yayi ya sassaka katako ko yayi wani abu na laka ya hura masa rai ya tashi babu wanda yayi wannan ko kuma mudawatil akma a ce wannan makaho ne bai taba gani ba suna yi wa mutum wato aiki in yana da yana ko glaucoma ta kama idan ko kaza yana gani ya samu matsala amma wannan dip idan yake annabi isa zai shafe shi sai ya bude da izinin Allah babu wani likita mai irin wannan wal abrasa ila likita zai iya shawo kan maganin kuturta tana matakin farko kafin ta fara yayyanke gaba amma ta yanke gaba ya zai da gaba da ta yanke to annabi isa shi yana iya magance wannan sannan wa ba'athu man fil qabr yanzu duk take take da matakan da likita yake bi na kakka mutu in ka mutu me yake yi duk an gama an gama gwaje-gwajen an kira su sun sanya mutum cikin na'ura kawai zai zo su kira ɗan uwan mutum su ce sai fa haku wani fa sai dai ku yi haku to shi fa annabi isa an mutum yana cikin kabari zai ce tashi bi izinillah akwai likitan da ya isa haka to don haka sai su ga in mata kamar su ilimin likitanci wannan anya likitan an ordinary doctor ne ko wannan abin da yake yi fa babu wani likita mai irin wannan da haka da Allah ya tashi aiko annabi Isa sai ya aiko shi da irin waɗannan shine ma'ana wa uhuyil mauta bi idhnillah annabi Isa yake cewa kuma sannan ina raya matattu da izinin Allah lokaci yayi ko to insha Allah ina ganin zamu tashi a daidai wannan gabar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka kocin tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abinda ainihin wato muke bukata a wurin Allah na alkhairi Allah ka biya mana Allah madaukakin sarki ka karbi wannan ibada da muke gabatarwa Allah madaukakin sarki ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallolin mu Allah ka karbi tafsirin nan namu Allah madaukakin sarki muna roƙon ka karbi addu'o'in mu Allah dukkan masu bukatu na alkhairi a cikin mu Allah ka biya musu wanda suke cikin damuwa Allah ka yaye musu wanda suke bukatar aure Allah ka ba su mazaje na kwarai mazan da su ma suke bukatar mata Allah ka ba su mataye na kwarai wayanda suke da auren kuma abubuwa sun yi tsauri Allah ka sauƙaƙa Allah ka ƙara wadata Allah ya ƙara buɗe Allah ka yaye mana kunci duniya da lahira Allah ka kawo mana sauki cikin rayuwa Allah ka sanya farin ciki cikin iyalanmu Allah ka sanya farin ciki cikin rayuwarmu Allah ka sa albarka cikin abin da ka bamu Allah ka sa albarka cikin iliminmu Allah ka sanya albarka cikin iyalanmu Allah ka sanya albarka cikin iliminmu Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka kyawawa da siffofinka mafiya kamala iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata da suka rasu Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna madaukakiya Allah ya girmama ladan su Allah ta'ala ya sa mu cika da imani wannan ayyuka da muke yi na kwarai Allah ta'ala ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka cire riya a cikin ayyukan Allah ka cire riya a cikin ayyukan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum Amém.